الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله يشي من دون الله صلى الله عليه وسلم يشي كل سلاما dukkan gaɓoɓuwa minan nasi da mutane alaihi sadaqatun akwai ainihin sadaka hakkin sadaka akan kowace gaba na mutum kullu yawmin tadlu bi shamsu kowace rana rana tana hudowa a ciki tajilu baina isnataini ko baina israini idan ka zo ka daidaita tsakanin mutum biyu da ba sa shiri ka zo ka sunta su to sadakatun za ba ka ranar sadaka wato inu rajula idan ka taimaka wa mutum fi dabbati cikin lamarin dabbarsa ba ta milu alaiha mutum yana su yawo kan dabban shi ka zo ka ɗauke shi ka ɗaura shi akan dabban ko ka taimaka mai yawo kan dabban autar baulahu alaiya mata ahu ko ka ɗaura mar kayan shi akan dabban yana kaya ƙasa yawo kan dabban ko keke ne ko mashin ko mota ko jaki ko wani irin dabba sai ka ɗauki kayan shi ka ɗaura mar kaga ya ka taimake shi ko to wannan abin da kai ma sadakatun za a ba ka ladan sadaka kai wal kalimatu tayyiba magana mai daɗi in ka biya wa mutum shi ma sadakatun za a ba ka ladan sadaka وبكل كدوة تمشيها إلى الصلاة كي تتشاكن ذات يزوى صلى شما صدقة زعبا كلا صدقة إن كي أرودا كساسو رجين ذات يزوى صلى شي تتشاكن ذات زعبا كلا صدقة وتميل الأذى عن الطريق إذا ككور da wani abin da zai cutar da mutane akan hanya kana tafiya ka ga wani dutse ko wani kwalba ko wani itace wani abin da yawan da bai sani ba ya taka zai cuce shi sai ka ɗauke ka kawar da shi a hanya wannan ma sadakatun za a baka ladan sadaka Imam Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari da Muslim sun so da su rawaito wannan hadisi. Kaga kenan wannan hadisi yana nuna mana duniya tana cike da aikin alkhairi sai dai dan mutum shi ya zama rago. Amma baka zama rago ba, kawai yaushe kana cikin aikin alkhairi. Yanzu misali kai kere ne ko kai direba ne ko lebura ne ko mai aikin ka, ai aikin ba da harshe kake yi ba. Idan harshen ka yana wannan tasbihin da tamirin da tasbihin aikin nan naka ba zai hana ka rubuta ba da ba. Duk lokacin da harshen ka ya motsa ya faɗa za a rubuta ma da sannan wayannan ayyukan da manzo Allah ya faɗa duk abin da mutum ya aikata cikin wannan ayyukan za a rubuta ma lada na sadaka الحديث السابع والعشرون حديث عشرين دبقوي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أروي قول سيدنا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من دون الله صلى الله عليه وسلم يشي قال يشي البر nagarta shine husul kulki kyakkyawan ɗabi'a wal ismu zunubi kuma shine ma haka fin nauki abin da ya sosa ma cikin ranka wakari ta hanyar ɗaliya a damin nasu abin da kake ƙin mutane su gani kana yi a matsayinka na mutumin kirki duk abin da kana yi za ka ji zuciyarka tana sotuwa tana ganin abin nan ba mai kyau bane har in kana yi kana kura ba ka so mutane su gani annabi ya ce to wannan shi ne رواه مسلم امام مسلم في روايه والنادي وعن وابس تجمل مع بني رضي الله عنه قال يجي أتيت رسول الله لا زيت يوم الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أدوى سيجي من جيتا تسأل عن البر لا زو كلا تنبيا دقى بير منين بير كو قلت نعم نتي قري أبن دنزو تنبيا كنن قال في من الله صلى الله عليه وسلم يجي استفتي قلبك كتنبي دوشيرك تعمل albirru shi ne nagarta wadda ma'annat ilayhin nausu shi ne abin da rai ya nutsa a kai wadda ma'annar ilayhin tsaro abin da zuciya ta samu nutsuwa a kai abin da a matsayin ka na mutumin kirki in kana aikatawa ba ka shakku ba ka kokonto ba ka shayin kowa ya zo ya ga kana yi yanzu misali a matsayin ka na malami akwai lokacin da za ka yi tunanin wai kar a ga kana karatun qur'ani ko karatun qur'ani ko a ga kana zikiri ko a ga kana sallah ka ga wayannan abubuwa ne wanda in kana yi ne ranka zai nutsa ba sa shakkan kowa ya zai ganka amma kana malami sai kake so ka zuki ta ba ai kaga in za ka yi ko a koye ne za ka rika shakku a ranka sannan kuma za ka rika koyewa ba ka so wani gani to irin wannan abin shi ne ainihin isu abin da kuma za ka yi kai tsaye ba ka shakkan kowa ya ganka a matsayin da mutumin kirki wannan shi ne biyu aha wal ismu ma haka bin nafsi shi abin da ya sosa maka cikin ranka wacce rajja da fi fi fi sadri yayi kai komo cikin kirjinka kake ganin abin da mai kyau ne kuwa anya ko karan aikata ne ko irin wannan abin zurbi ne kamar shi wa in abtaka nasu ko da mutane sun baka fatawa wa abtauka ko da sun amsa maka fatawa dai wannan shine ainihin amsan wannan fatawan da cewa albirru abin da zuciya ta nutsa al'ismu kuma abin da ya so samaranta hadisin hasan na hadisi ne kyakkyawa rawaina murwaito shi fi muslim dai al imamai a cikin muslim biyu na imamai guda biyu din nan Ahmad bin Hanbal a cikin muslim da Imam Ahmad da Hanbal wa Diyarqutni da kuma muslim da Diyarqutni duk manyan littattafai ne bi isnadin hasanin da ainihin kyakkyawan dangantaka الحديث الثامن والعشرون حديث لعشرين تقول عن أبي نجيه الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال يتي وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا من وازي موئزة وأذيني wanda wajilar minar kulubu zukata suka tsorata da wannan wazi wa zarabat minar uyunu idanu suka zubar da hawaye aka yi ta kuka saboda wannan wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kullum sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka anna mu'izatu mu'tinin wannan wa'azi da kai mai kaman wa'azi ne mai gunkwana saboda haka fa ausi na kai mun wasiya ya rasulullah قال sai manzo Allah ya ce usiku bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah idan aka ce taqwa shine intisalul awamir wa tijabul nawahi ma'ana ina muku wasiya da ku aikata duk abin da Allah ya umarni gurgurdan ikon ku sannan ku hannu daga duk abin da Allah ya hana shine usiku bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati da kuma ji da biyayya ga shugabanninku duk abin da shugabanninku jagororinku suka faɗa muku ku saurare su kuma ku musu biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun manzo Allah yake ko da a ce bawa ne ya zamo sarki ya zamo shugaba a kan ku to tunda Allah ne ba shi ai ba kwace ba in kuna son ainihin zaman lafiya kuna son ku biyo siya ta alƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi mar biyayya kuma ainihin ku ji abin da zai ce ko kuma su bi فإنه saboda yadda lamarin yake man ya ishminkum duk wani mutumin da ya tsore a cikin ku ya rayuwa ba sai ra iktilaban kasiran da sannu zai ga sabani mai yawa annabi ya ce lokacin wannan sabanin fa alaikum bi sunnati na gode ku ku yi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina da sunnan kalifofi na masu yarwa almadiyina wanda suke shiryayyu baya da ko ku yi ainihin tafiyar su ku yi sunnan su sunnan su ku aikata abdu alaiha bin nawajis manzo Allah ya ce ku ciza alaiha kan sunna ta da sunnan kalibobi na bin nawajis ku ciza da ainihin fifokin hakwaran ku ma'ana ku rike sunnan da ƙarfi wa iyyakum wa mudasatil umuri na ne ku daga fararrun al'amura wanda za ka ga abin ba shi da alaka da addini za a zo a saka cikin addini to na ne ku daga irin wannan fa inna kulla bid'atin dalalatan saboda dukkan wani fararen abu wanda addini bai umarni da shi ba to wannan abun mata rawahu abu dauda imam abu dauda wa tirmidhi da imam tirmidhi sun tsoro wannan hadisin wa qala tirmidhi yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce الحديث التاسع والعشرون حديثي نعشرين ترى عن معاذ بن جبل أرويت لك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم akbirni ba ni labari mana bi amalin da wani aikin da zan yi yudikilu ni janna wanda aikin zai mun sanadin shiga aljanna zai ba ibni anin nari aikin da zai mun sanadin ne santa daga wuta kaga Allah ma yake ba man zuhu biha anin nari wa udikila janna ta faqad faz to abin da yake so ke yace me zan yi a ne santar da ni a wuta sannan a sani aljanna kala sai manzo Allah ya ce da garta an ta anazimi ya ce dan ne ka tabbai rubban abu amma wa inna hu yasiru liman yasarahu alama yasarahu la annabi ya ce amma abin da ka tambaya din nan abu ne mai sauki bisa wanda Allah ya sauki ma ta'ala wanda Allah ta'ala ya sauke wa dai ya gare shi menene abin annabi yake ta abudullah zaka bauta wa Allah ne la tushrik bihi shay'a karka tare ta komai da Allah abokanta sannan wata kimu salata ka ɗai da sallah kai sallah daidai da fadilanta da sunnoninta da mustafanta da lardubanta kai sallah kamar yadda Allah ya umarni wata wakilin zakata ka ba da zakka kamar yadda aka yi umarni wata suma ramadana ka yi azumin wata ramadana wata hujjar baita ka je ka yi ziyarar ɗakin Allah ka je ka yi aikin hajji to wannan idan dai ka tsaya akan wannan za ka shiga aljanna kuma za ka nisanci wuta sun magana sannan Allah mai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ala uallimuka ala abwabil khairi yace amma kan ba zan koyar da kai wasu kofofi na alkhairi wanda za ka samu ƙarin lada الصوم جنة توجين أزمي لنا فلا جنة garkuwa ne tsakaninka da wuta in dai kana azumin nafila to Allah zai shiga tsakaninka da wuta wasadaqatu sadaqa kuma to ifiul qadi'ata tana butarwa tana kashe ainihin zirbai kama bi ifiul ma'un nara kamar yadda wuta ruwa yake kashe wuta kamar yadda ka san in ka ɗebo ruwa ka zuwa wuta zai mutu to haka nan idan kana ainihin sadaka wannan sadakar zai je kashe zirban ka gaba daya wasalatu rajuli sai sallar mutum min jobin laila a cikin dare ka tashi cikin dare lokacin da dare ya raba ko ya shiga sulusin karshe ka tashi ka yi nafila ko da raka biyu ne ka tsaye da ainihin kara ya dare annabi ya ce sai kuma sallar mutum a cikin dare sun matara sannan manzo Allah sai karanta ayar Qur'ani nan da yake cewa ta ta ja ba su ruhum anil mabaji'i sasannin jikin su yana mai tantan makonci hatta balaga ya amaluna har ya shige da Allah yake cewa ya amaluna ta ta ja ba su ruhum anil mabaji'i ya dubu da rabon khawfan wa taman ko min ma razaqnahum yunfiqun ko bala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun da za an bi ma kawo ya amaluna sai manzo Allah ya karanta wannan sun magana idan manzo Allah ya ce ala uku biruka to ba zan baka labarin birasin amri ga kan wannan al'amarin gaba ɗaya ba wa amudi da ginshikan wannan al'amarin wazir wata sanamihi da tsororuwan tozon wannan al'amarin gaba ɗaya kullu bala da ce ya rasulullahi ba ila bani kana nan ya ce ya rasul amri kan al'amarin nan gaba ɗaya al-islamu shine musulunci in dai kana so ka samu kan lamari gaba ɗaya to ka kyautata musulunci ka saboda in ba musulunci kamar ainihin halitta ne ba kai kaga ai cikin halitta an ba kai ya zama shirita wa muni jimshikin wannan al'amarin kuma as-salatu shine sallah annabi yana cewa as-salatu imaduddin wazir wata salami ne tsoro ruwan tozo wannan al'amarin ku a jihadi shi ne jihadi sun magana sannan manzo Allah ya ce ala uku biruka ba zan baka da baka labari mana bi milaki zalika da abin da ya mallaki wannan don kullahu gaba daya ko kulli gaba daya wani abubuwan kultu na ce bala ya rasulullahi ya rasulullahi ba labari ba a kan zabi lisani ne sai manzo Allah ya kama harshensa wa kana yake masa kuffa alayka hada annabi yake ka kame wannan harshen alayka akan ka قلت سيدنا يا رسول الله يا مالك الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به yace ya rasulullah hiran da muke ma da wannan maganganun Allah zai kama abu a kai fa qala annabi yace saki da ta ummuka yace uwarka ta yi wani ka wato karma ne wanda larabawa suke bari ba su rike ma'anansa kawai ya zama al'ada ne na larabawa in mutum yayi wani abun mamaki ko abun wani abu sai a ce saki da ta ummuka وهل الذي يتوجه يقوم الناس في النار على وجوههم أو قال على مناكرهم إلا سعيد ألسنتهم ya ce akwai abin da zai kifa mutane a kan fuskansu ko akwai abin da zai kifa mutane a kan hancin su a jiya su a kan fuska ko a kan hanci illa a sa'idu a tsirake in ta in ba da abin da harshen ke girba ba ma'ana akwai abin da ba zai kai mutum wuta kamar abin da harshen ke girba in ka lura duk wani aikin alkhairi mafarin shaida harshe ake yi yau mutum ya zo ya ce yana so ya musulunta da me zai musulunta da harshe haka da kuma idan mutum zai rike ma ya fita musulunci da me zai yi da harshe saboda haka babu wani abu mafi sharri irin harshe shi yasa annabi ya ce kufare ka haza rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wa qala yace hadithun hasanun sahihun hadithi ne kyakkyawa ingantacce sai hadisi na bara sai ce mu kwana gobe sai mu kala ta hadisi na goma ko yace ana bi sa araba al-kushani wannan hadisi na tira ta rawaito daga Abu Sa araba al-kushani jursun ibn Nashin da sunan shi kenan Yusuf dan Nashin radiyallahu anhu yarda Allah ta'ala ya tabbata a gare shi an rasulullah yace ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace in Allah ta'ala barada fara'ida Allah ya faranta farillai bala tu gari uwa kar ku tozanta farillan kar ku ainihin wulakanta farillai wa hadda hududan Allah ya iyakance wasu iyakoki ya kafa wasu dokoki ba za ta ta duwa kar ku keta wannan dokokin Allah ɗin kar ku keta ne wannan iyaka da dokar Allah wa harrama ashiya'a Allah ya haramta wasu abubuwa ba za ta zai kuwa kar ku keta al'umman abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta ku haramta duk iya abin da Allah ya ke Allah ya kafa da doka don ku keta sannan abin da Allah ya farlanta ku aikata. Wata gaba ana shi'a kuma Allah ya shiru da wasu abubuwa. Wannan shirin da ya bai magana kan su ba rahmatan lakum dan tausa ya muku ne ya shiru gairan zikiyani ba wai dan ya mance bane kala ta masu anha kar ku bincike kan abubuwa duk abin da ba ce ma wannan abin haram bane to Allah yana sane da shi kawai Allah ya ma rama ne ya barka in ka yi ka abin ba zai kuma kama ka ba kar ka tsaya ka ce sai ka binciko ka gano hadisi na sanin hadisi ne ke kiyawa rawahu addara kudin ya ce roto na hadisin wa gairuhu da wanda shi za mu dakata a nan gobe insha Allah za mu cike hadisi guda goma din sai ya zama mun gama da aure hadisi ba da yake ne insha Allah Allah ya sa mu dace